إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan rana ta talata a wannan unguwa ta kurmin mashi domin ci gaba da majalisin mako-mako na mata da muke yi yau nawa ne ga watan rajab sha bakwai ne ya wuce sha bakwai yau yaushe talata sha bakwai ke ko sha sha ranar litini sha biyar ya zama na to an samu sabanin malamai sha bakwai ko sha takwas ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da na Bokofa Ashi Wato shi ba ku sabani to shi ma kun yi sabanin yau biyu ga watan uku shekara ta 2021 ah ina da uzuri sosai shi za ku gana zo na yi sallatin ka al'asar nake wannan ina jiran ku sai da ba na so dai ku rasa wannan majalisa amma su maza kan ma ba na sami musu ba muna da karatu da rami an jima da mala aminu ibrahim daulawa a zunto yana bukatan tafi da wuri da haka shi ba wannan majalisar littafai biyu zami na zaɓi zami kaifa nurabbi auladana da kuma alfikihul muyassar a littafin da ke hannuna shafi na 27 na gana yi alama ban san ko daidai ba ne za a tashi na biyu ta'awidul waladi an nazafata fa yaqussu azfarahu wa yaghsilu yadayhi qabla at'am 25 man yadda ba to ni dai nawa me farkon naki gaba ta nawa na targibul bint fi sitri min da sigari a ba nan ba ne karatun wasu hanya anya to ni ku aka yi ne wannan makon haka ne a bambancin feji ba ne a sun faɗi wurin kuma na ga baya ne da inda ni ne shi alamu to yanzu wacce ruwayar za a ɗauka ta tunda kun ce baya ne mu koma sai mu zo da sauri a sitirwal hijab gaskiya mun yi nan sai dai kawai tunda ba ku yi ban mu amma an yi har an yi ɗaya ma na biyu za mu tashi amma tunda malai ce daga cikin abin da ake so a koya ma yaro akwai suturta jiki da kuma sanya shamaki tsakanin mace da maza ma'ana shine hijabi ko abin da zai sha makanta tsaraitinta ga mutane ya ce abu na farko shine targhibul bint kwadaitar da yarinya mace fi sitiri akan rufe jikinta a kwadaitar da yarinya mace ta rinka rufe jikinta aiko dai za ku sa raina ya ɓaci wallahi in kuma raina ya ɓaci za ku ga nazarin jakata wallahi na yi gaba komai ba zan ce muku ba ku yi maganin da za ku yi sai mu ci gaba kada kada mu ɓata lokaci menene shafin ne ba a gani ba ko menene ku tambaya ku ji wa me tambaya yayi sai mu ci gaba menene damuwan shafi na anawa shafi na 25 ne to kunna musu su ma su gani kun ga wurin an gani in ci gaba targibul bin mala yace abu na farko a kwadaitar da yarinya fi sitiri akan ta rinka rufe jikinta mundu sigari tun lokacin da take yar karamar yarinya me yasa za a koya mata tun tana karama duk da ba wajibi ba ne a yanzu ma fitintunu sun yawa ba maganin cewa ai bata balaga ba amma ba ku sani ba ku san da wannan yanzu boka yana aikawa a je a fasikanci da kananan yara ko a yanko wani gaban jikinsu kuma sai sun ba da siffan irin abin da suke so a yi musu don kina barin yarki tana fita shi kenan kica yarinya ce to su kuma ga bala'in da suke dasa Allah ya shirya wannan an ce ta rinka rufe jikinta ma lai ce li taltazima hu fil kibari dan ta lizumci hakan sannan ta girma in ta girma ba za ta ganshi wani bakon abu ba yanzu akwai da ba ta taba iya sa hijabi ba za ta iya ba saboda gaba ɗaya ba ta taso da tarbiyyar shi ba tana jin shi wani iri yana sassarke ta nace haka ne mala'iku ma su sarke ki kuma mata ma ni ban san me yasa sai musu wa'azin sa hijabi ba hijabin da dole zaki sa ko baki san likafani za a miki bane tun daga kan ya sama in kika kuskura ranar fara sa hijabin ki shine ranar da kika mutu wallahi kin shiga uku saboda ba zai miki dadi ba hijabi kam dole a sa miki hawa biyar ma in kina da gata in ba ki da gata mu nade ki da uku mu jefa rami aikin ki fishe ki amma ba wannan jikin naki ne wani abun tsiya ba ya khadimal jism kam tashqa li khidmatihi atadlubu ar-ribha min ma fihi khusran kai mai tsaya wani gyare-gyaren jiki bata lokaci da kala wai kana neman riba ne a cikin abin da shi kanshi asara ne ba rubewa zai a kabari ba ba rididdiga kin taba gani wanda ya kwana uku a kabari aka kalle shi aka ganshi lafiya lau kin taba gani to yaudaran kai kenan kwana uku yayi yawa wallahi ko mahaifinki ya kalla bai ƙara mai da ido karo na biyu aqbil ala nafsi fuskanci ranka kai gyaran zuciya da imani fa anta bi ruhi labil jismi insani da ruki na imani ne kake zama mutum ba da gangan jiki ba dukkan jiki in bai bi Allah ba wallahi ba zai ana Allah ya daddana masa azaba ba Allah ya tsare mu fala nulbisu halqasir kuma kada mu sanya ma yar mu mace kananun kaya masu min athiyab na daga tufafi walal bintal wal qamis ko kada kuma a rinka sa musu gyale da irin hulunan nan na abin nan mafuradihi masu su kadai ba laifi ba ne an sa musu cikin gida amma za su fita sai a rufe musu shi yawwa li'annahu domin irin waɗannan kayan da muka yi magana matsatsu waɗanda suke masu hulunan nan da sauransu tashabbuhun bin rijal kamanceceniya ne da da maza wal kuffar da kuma kafirai wa sababun kuma yin haka wani dalili ne li fitnati shabab ta haifar da fitina a cikin matasa wal igra'i da kuma nutsewa cikin sabo wa alaina an na'muraha kuma ya zama wajibi akan mu da mu umurci ɗiyayen mu mace bi wad'i min dilin su rinka sanya ga yana fasara shi gita su rinka sanya mayafi ala ra'siha akan kansu su rinka rufe kansu منذ sabi'a tun daga lokacin da suka kai shekara bakwai min umuri hana daga rayuwanta wabi taqtiyat wajhiha kuma mu umurce ta saba da rufe fuskanta inda albulugi sanda ta balaga saboda shine mafarin fitina wabil libasil aswad kuma ba laifi bane an umurce su sa bakaken kaya mu da galibi mun kyamaci bakake saboda suwaye ne shi'a yanzu ba eh amma suna tsoron sa ko? kun san shi dan saudiya ne ko dawa fiki gani a kaba da kin bakin duhu kina sa ran suwa wurin mata ne eh sa shine ce a sa sa tufafin al-aswad baki as-satir tawil wanda ya rufe mata jiki kuma mai tsaye alfadfadi yalwatacce alladhi yahfazu sharafaha wanda zai tsare mata mutuncinta Allah ya tsare muku mutuncinku wa hadha alqur'an alkarim malai ce to ga dai alqur'ani na mai girma kuna kallo yunadil mu'minati yana kiran mata mu'minai jami'an gaba ɗayan su akan me yake kiran su bil hijab akan su sanya hijabi su rufe al'auransu da tsaraicin su don kai zama fitina gare su da kuma maza ai in ma fitina ta faru matan sun fi mazan cutuwa kun fahimci magana zuban mutunci bai da kyau amma mutuncin namiji yakan dan fi saukin karewa fiye da ta mace ina fata an fahimta sosai da aka yi kokari a tsare malice fa ya kulu Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam qul li azwajika fada ma matanka na aure wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin da dukkan sauran matan mu'minai me za a gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihin su rufe da tufafin su ya zurfa jikin su kenan zalika anna an yu'rafu wannan shi yafi kusanci da a san su a gane su fala yu'zain kina ne zanto kar a kuma kar a kar a cutar da su idan mace ce cikin addini tana da kwarjini da kamala ko zai wahala ko watsatse ya ce zai kula ta ko ba haka ba sannan kuma din mai mutuncin ya ganta zai sha'awanta kaga shikenan ƙwarya ta bi ƙwarya wayan Allahu ta'ala almu'minat kuma Allah madaukakin sarki ya hani mata mu'minai an tabarruji was-sufur akan su fitar da tsaraici da makawantansu Allah ya hani akan mata su rinka fitar da tsaraicinsu su fayakulu ta yadda Allah maɗaukaki yake cewa wala tabarrajna kada ku fidda tsaraicin ku ku fita tabarrujal jahiliyatil ula irin fitar da tsaraici na jahilan mutanen farko kafin zuwan musulunci suratul ahzab abu na biyu ƙarƙashin wannan shine tausiyatul aulad ayi mama ya'ya maza ya'ya wasulci wasulci kirin ka gaya musu ku yi kaza ko ku bar kaza ko ina raye ko ban raye ku yi kaza ku bar kaza ku ji tsoron Allah kaza ku yi abu kaza ki musu wasiya an yaltazima kullu jinsin akan waɗannan ƴaƴan kowanne jinsi daga cikin su ko namiji ko mace ya lizumci bilibasil khas da wani tufafi wanda kike bantacce tufafin da sun san wannan na maza ne wannan na mata ne kan ƙara ganin ka ka sa wannan na mata ne ke ma kake ƙara sa wannan na ƙaninki na maza ne shi an fahimta ko me yasa malai ce li yatamayyaza anil jinsil akhar dan su bambanta da sauran jinsi wannan zai samu musamman mata jin kunya da kyamatan alfasha wa an yabta'idu an libasil ajanib kuma su nisanci a tufafi wanda yake na manisanta ko dai laraba irin turawan yammacin duniyan nan ko kuma irin waɗanda tufafin su bai kai ba wa azya'ihim ko kalbin talib bayyik da saura abubuwan adansu kaman gale wanda yake matsatsi ko tufafi ko wando wanda za su sa dai matsatsi wa ghairi zalika da ma sauran abubuwan da bamu faɗa ba min al'adati dharra na daga cikin al'adun ya turawan yammacin duniya ad-dharra wanda suke cutarwa kwarai da gaske fa fil hadith sahih dalilin duk wannan dogon bayani shine ya zo a cikin ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihul bukhari yake cewa la'anan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yayi la'anta ya tsine ma almutashabbihina min ar-rijali bin nisa maza wanda suke kamanceceniya da mata manzo Allah ya tsine musu albarka wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal haka nan matan da suke kamanceceniya da maza su ma annan sulasulan ya tsine musu albarka irin waɗannan matan wal'anal almuhanniti minar rijali walmutarajjilati minan nisa sannan annan sulasulan ya tsine ma namijin da ke kamanceceniya almuhannitina minar rijali wanda suke kamanceceniya da maza a cikin mata a cikin maza 'yan daudu kenan walmutarajjilati minan nisa kuma ya tsine ma matan da suke kokoyen sai an mai da su kaman maza kun gane ko wanda suke siffantuwa su kokarin kaman mai da kansu maza kun ga dan dauda yana kokarin mai da kanshi menene mace to annabi sallallahu alaihi ya tsine musu albarka wa qala sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya fada yace man tashabbaha bi qaumin duk wanda ya kamance ce ne da wasu mutane a aqidan su ko a shigan su ko a maganganun su da tunanin su fa huwa minhum to ran alkiyama yana tare da su amin ya Allah al-akhlaq wal adab daga cikin abin da ake so a koyar da yaro shine al-akhlaq dabi'u masu kyau wal adab da ladubban yin wasu abubuwa shi a karan kanshi ya zanto yana da halaye masu kyau abin yabo kaman gaskiya kaman kunya da sauransu sannan al-adab ladubba a koya mishi su aikace ka ci da dama ka shiga bayi da hagu ka fita da dama kai addu'a kaza dilla dubba ne waɗannan to ɗabi'un da ake so a dasa a cikin yaro a tunaninsa da kuma waɗanda ake so ya yi su aikace shi ne malam ya ce na farkonsu nu'awudu tifla musaba ma yaro sannu a hankali shi ne a ta'awid a saba ma mutum abu a hankali kar a loda mishi lokaci guda a ce dole sai ya iya duka a'a a hankali a hankali menene abinda za a saba musu ce istimalal yadil yumna su rinka yin amfani da hannunsu na dama fil akhzi a lokacin da za su karbi wani abu wal ata'i da kuma lokacin da su za su ba wani karbansu da bayarwansu duk akwai musu su rinka yin shi da dama wal akli hakanan cin abinci shi ma akwai musu ci da dama wa sharabi hakanan shan abin sha wa an yakuna qa'idan kuma ya zamto in za su ci ko su sha ɗin nan an ya kuna ƙa'idan ya kasance suna zaune ba a tsaye ba wa an yi sammilla kuma a koyar da su da ce bismillahi in aka ce sammilla ana nufin ka ce bismillah to a koyar da yara su rinka faɗin bismillah fi awwalihi a farkon cin abincinsu wa yahmuduhu sannan kuma ya gode ma Allah fi akhirihi bayan ya gama cin abincin to kun ga duk a iyalin safi na mun yi wannan karatun bayi ba to to ni da anan za a tashi ma sai mun ji malai ce abu na biyu daga cikin ɗabi'u da ladubba da ake so a koya ma yaro bayan an koya masa mene amfani da damako yanzu ta'awidul walad sai kuma a koya ma yaro annabafata tsafta musamman ɗiyamaci ko gara mu kam dama hakan nan muke ba komai san gangan in namiji ne dan sauki amma mace ba tsafta wallahi da matsala wallahi da matsala wato mata biyu ba za su taba jin dadin zaman gidan aure ba kazama da malalaciya wannan abun biyu ni dai ban yadda ko namiji na miki shiru wallahi ya gaji dake kawai kara yake miki amma ɗabi'an namiji bai ɗaukansu sai dai in shi ma dama can ga tsoro gunin ba ka ɓawo ta tadda ya maida ta irin shi suka tafi a haka na'am mai kika ce ajiya za a ji mutattar da mu je mu ni dai muna karantarwa kun sani na san aurarrakin da suka mutu sanadiyan kazanta wallahi da yawa wallahi da yawa da yawa to akwai mutum tsafta na imani na zuci akwai koya ma mutum tsafta na jiki dukansu suna da suna da amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da aka samu san su a duniya akwai turare ma a ciki abi zarrul gifari da zai rasu turare ya dauka ya ce a fesa saboda mala'iku su ji kanshin sun sauka inda yake to haka suke tuntuni haka annabin mu yake haka sahabban sa suke to dan me ba za mu zamto irin su ba to a koya ma yaro tsafta fa yaqussu azfarihi ta yadda ya yanke kumbansa kar a bashi da barin kumba kuma yadda abin takaici ma kumban yanzu turawan arnan nan suke yin su ko yan waka ko yan kwallo wasu ma yan luwaɗi ne alamun da suke gane junansu ta kumba ne kuma ɗanki ya ɗauko ya ɗora kina ta yi sai mutum ya mutu a shiga bala'i na rantse da girman Allah akwai jana'izan da ni muka je a makabarta aka rufe wata muna makabarta aka biyo mu da attachment ɗinta na kai da aka cire mata a kai ana roƙon wai ana ta rikici a gida ya za a yi wasu ce a birni a gida wasu ce a ai dole a kabarinta za a sa wasu ce rami za a tona wallahi al'azim ni aka samu da wannan magana na kuma rantse muku a masallaci ya za a yi da gashin na ce da kun tambaye ni fatawa kan ta attachment din sai in yi amma yanzu niwa ban saya za a yi ba kawai ne gaba guna su sayan da za su yi ya nima ina na sayan da za a yi wallahi ban sayan da za a yi ba wallahi ban sayan da za a yi ba dole ne to mu dai je kawai akwai magana a baki na mana hakura wa yaghsil yadayhi qabla at'am wa ba'dahu kuma a koya ma yaro yaghsil yadayhi yana wanke hannunsa qabla at'am gabanin ya ci abinci wa ba'dahu kuma ya wanke bayan ya ci abinci wata wa ta'limuhu kuma a koya ma yaro da al-istinja'a tsarki na ruwa wa akhdhul waraqi ba'da al-bawli da rike wani kaman tishu haka alwara ko tishu ko takarda ko wani a makamantansu bayan ya yi fitsari liyam sahahu don ya goge wannan bawalin da ya yi awil gusli ko a koyar da shi yadda zai wanke bilma'i da hannunsa da ruwa kai afuwan ko ita siha salatuhu saboda sallansa ta yi kyau to ai biyun ya fi kamata a koya masa duka ko a koya mishi gogewa sannan wankewa wala yanjusa libasahu kuma wannan karya sanya najasa a tufafinsa in an masa haka wancan ya nisanci najasa kenan ka a samu kiwe ce da za ce ma yaro to mala ya ce akwai shi je kai da kanka ta jabar ku in kin sa su sai ki tsaya a wurin ko koya ma yara tarbiyya wallahi yana da fa'ida sosai ni na gani a makaranta ta ta Alfaruk Islamic Academy yar karamar yarinya ce ba ta wuce shekara uku ba lokacin da aka wata makaranta ita tana da wani ka'ida daya inda aka dinka mata hijabi bai kai kasa ba ba za ta saba ba ta saba ta dinga kuka kenan yar karamar yarinya ce wallahi sannan mahaifiyarta ta tarbiyyantar da ita akan namiji bai kalmace ba ta yadda namiji ya kalle ta ballantana ta ba mata jiki wannan abin ya shiga tunaninta sosai to matsalar ma da aka samu shine rashin lafiya mahaifiyar ta yi sosai har yanzu tana kwance ba za ta iya tashi yarinya kuma ta shiga toilet ba za ta iya mata tsarki ba mai gida ya shigo ga halin da mahaifiyar ke ciki sai ce ta bari kawai bari ya mata tsarki mahaifin yarinyar ba wala yarinyar nan ta dinga kuka tana kwantsa mai iyo tabbatar ce mahaifiyanta don me babanta zai shigo banɗaki tana cikin banɗaki don me zai shigo kuma har ya taɓa ta shi ne sai da aka kawo makaranta na lalashi yarinyar nan ita kawai ba a kyauta mata so kun ga wannan in kuka ga yaro da irin wannan ku rubuta ku ajiya ko na haske da Allah ya jefa a rayuwarsa har yanzu ko yara wasa yara suke na ganta ta wuce a raina ina ji wannan yarinyar sai ta zama wani abu a rayuwarta Allah dai shi bar makan shi sani amma dai in yaro ya taso da salimul zihin kwakwalwansa lafiyayya tsarkakakkiya aka wanke ta to in Allah da ku Allah ba zai tozarta wannan wahalan da aka yi ba kusan tarbiya yana da wuya yana da matukar wahala kai kanka ya ka kare da kanka yau ka zame gobe ka koma yau ka za haka ka ɗora ka ya rushe ka hauka haka dai za a yi ta yi har Allah ya ce ya yarda ya yafi to shine malaika wannan na uku ya ce an natanazzafa fi nushina lahum sirran yara duk da ƙanana ne mu muka haife su malai ce natanazzafa fi nushina mu tausasa a wurin yi musu nasiha lahum a gare su inda aka yi musu nasiha ke kaga yar banza kaga ta karya ko ke wace irin gabuwa a a ko ka ji pap sannan kuma sai a fara faɗan to ya za a faɗa ya shiga ɗaya kenan to mala ya ce mu lausasa wurin yi musu nasiha sannan kuma ma bugu da ƙari ce sirran ki musu a ɓoye karki ce a yarinya ce a'a shi zuciya da kike ita zuciya da kike gani duk wanda ke ci mata mutunci ba ta san shi duk mutumin da a duniya kika kina ci mai mutunci yana binki dole ta sa shi binki kuma duk ran da ya samu dama sai ya kyale ki wannan rubutacce abu ne kakku yaudari kanku Allah subhanahu ta'ala da kuke gani shi ya halicce mu shi yafi kowa sanin waye dan adam kuma duk duniya ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam daraja kuma duk wanda bai bi annabi ba dan wuta ne shi to amma duk da ka sai da Allah ce da shi fa bima rahmatin min Allah linta lahum kun gane ko Allah ya ce walau kunta fazzan wallahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka zamto fazzan mai kaushin magana kana caba musu magana san ranka ghalidhal qalbi da ka zamto baka da tausayi to waɗannan sabon daga suna baka auren ƴaƴansu suna sallah a bayanka suna bada dukiyarsu zakka suna bin ka yaki har sai da a kashe su a maimakon kai a kashe ka yace lan faddu min haulika duk da watsewa la su kyale ka daga cikin abin da ya taimaka suka tsaya har suke iya bada ransu saboda kai shine baka da kaushin magana kuma zuciyarka tana da tausayi da rahama kun fahimci magana to shine anan malace mu zanto masu yin nasiha mu cikin taushi sannan mai musu a a boye yace wa Allah nafdahum kuma kada mu kunyata su in akhtau idan sun yi kuskure fa in asarru ala al-inad idan suka doge akan kangarewa tarakna al-kalama ma'ahum sai mu daina yi ma yara magana salasata ayyam har tsawon kwanaki uku wala nazidu amma kar ya wuce kwanaki uku kai mai yaro bala bai ji ba ko abu aka raba sai ka ba kanin shi ka ce mai kame shi to da kanshi zai zo ji ya damu kun fahimci magana zai ji ya damu wani lokacin ma ba fada kai ba ba fushi kake da shi ba amma sai shiga damuwa akwai sanda bana nan ne tafiya yara na su uku lokacin suna tare sai na yi magana da su a waya ban san ɗaya shi ba yana wurin ba sai ne magana da biyu kawai sai na tsinka waya to shi ɗayan shi ne sai koma kan kujera rasa mai ke mishi daɗi a duniya ba wanda ya gane sai da aka tambaye shi ce na yi magana da kowa shi ban yi magana da shi ba ko ya mun wani abu ne kuma yaro ne sosai lokacin to sai da suka kira na sake magana da shi sannan ne ya ji shi ya dawo cikin hayyacinsa to kun ga ashe inda faɗa ne kenan ne mishi a haka da ba ƙaramin tunani zai sa shi ba to kuma wannan shi yana sa yaro ya tashi da tsoron Allah ne ba tsoron mutane ba mutane idan da idan shi ya bude wallahi daidai na tsoron kuwa ba ku ganin matasan nan marasa kunya a gari wa suke shakka wanda suke shakka yaro zai saukar da wando kasan cinyen shi ya balla maza gidi gan shi da gashin kirji yana busa sigari a tsakiyar layi yana bubbuda hannu da kafada ba wanda ya sai mishi magana saboda ya rasa irin wannan tun a farkon lokaci ya rasa irin wannan tun a farkon lokaci to so da aka kutarari ƴaƴanku ƴaƴan nan da kuke gani sun fi dukiya albar sun fi dukiya alkhairi sun fi dukiya alkhairi da Allah ya baka da kai mai tarbiya yanda addini yake so kai ka ci riba saboda ai tar littafin tarbiyan da muka gama ya gaya mana danka aikin ka ne kun tuna yace danka aikin ka ne zaka gatta aikin ka har yace duk abin da ya subuce maka na aikin alkhairi da kaga kai baka samu daman yi ba rayuwa ta kure ma ce ka daura danka akai shi yayi saboda shi ma aikinka ne ci gabanka ne ɗanka an gane ko to Allah ya ba mu nagari ya shirya mana baki ɗayanmu a nan ya ce kada a ƙara kada a ƙi musu magana har ya wuce kwanaki uku saboda musulunci ya hana a ka hiji kai ma musulmi hijira ka ƙi masa magana har tsawon kwanaki uku na hudu ya ce amrul auladi bis sukuti inda al'azan ku ji wannan a umarci yara da su yi shiru yayin da ake kiran sallah to yanzu abin takaicin mata ana kiran sallah tana ƙara bolin ɗin arewa 24 da gidan badamasi da wata tsiyani da wane ne shi ke nan bata masa ana yi ba wa ijabatul mu'azzin a kuma koya mishi amsa ma mai kiran sallah to yanzu iyaye nawa ne masu iya amsa ma mai kiran sallah a maza ma balantana a mata har gara matan ma suna zuwa makaranta suna jin wa'azi wani namijin kwata-kwata bai da alaƙa ma da wa'azi kwata-kwata in ya dawo gida ko yana kan satellite ko yana kan jarida ko yana kan wayan hannun shi ko yana buga waya ƙur'ani a ba don shi aka yi ƙur'ani ba ba ruwan shi ba ruwan shi wai dauki ƙur'ani ya karanta ana yi matsalan kace a'a shi da ƙur'ani sai ran da annabi zai kai ƙaran shi gaban Allah sai ma Allah bayani don wallahi akwai waɗanda annabi zai kai ƙaransu gaban Allah game da ƙur'ani kuma ku sani duk wanda bai karatun ƙur'ani ba ruwan shi da ƙur'ani wallahi sai annabi ya kai ƙaran shi gaban Allah ga ina suratul furqan ba ni na faɗa ba wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura zaki da lokacin ƙur'ani amma sono kike taɓa wayar ki a rana la iyaka binciken da BBC suka yi shekara ɗaya ko biyu da ya wuce akwai tattauna da aka yi a BBC suke magana mafi karanci inda wayanki Android ne irin waɗannan wayoyin suka ce wanda yake da karanci mafi karancin wanda ke danna wayan shi inda Android phone ne a rana shine mai taba ta so dubu biyu dubu biyu kwarai da gaske kuma na yadda eh shi duk karatu ne ai ba matsala bane maganan dai shine karanta qur'anin karanta qur'anin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kai wasu kara gaba Allah ce Allah waɗannan sun nisanci alqur'ani sun guje shi ni ka turo ni shekara 23 ana mun wahayin sa ina shan wahala kuma ina koyar da su sanadiyan shi an kashe an kashe mun masoya an fasa mun goshi an balla mun hakora an kore ni daga mahaifata sanadiyan littafin nan nayi yaki an sare ni na sara na sauke duk abin da ka gama amma su sun zo karanta shi kada ya gagare su Allah ga ka ga su ku karata shine abin da zai faru a'a wai ina zuwa ba kukan sai TV TV set a gidanku kai kalla ba TV nan bai zuwa da remote bai zuwa da manual na yadda ake amfani da shi in kina so ya zauna lafiya in kika amfani da manual din ana zama lafiyan ko ba a yi in kika yi mai hawan kawara kika sa kanki kawai akan samu matsala ko ba a samu to ya za a yi Allah ya turo annabi da littafi ya ɗau shekaru ya bar ɗalibai dubu ɗari da goma sha shida su ta karantarwa har su tafi a bar gadon shi kuma je gaban Allah a ce an saba wannan abu an zauna lafiya a hankalce ne fa wannan nassosi dama ba za su ƙare ba nassosi ma ba za ki iyakance su ba a hankalce ne wannan nake gaya mu to kuma daɗin abin shi ne inda za ki yin kuma alkhairin ki yana da yawa annan sulas ne ke cewa almahiru bil ƙur'an ma'a safaratil kiramil barara kun ga gwani wanda ya iya karatun ƙur'ani ya shiga ya fita a cikin karatun ƙur'ani to annan sulas ne ce wannan darajar shi yana tare da mala'ikun da suka rike ƙur'ani a lauhul a baitul izza tsawon shekara 27 wanda Allah ya ce bi aidi safara kiramin barara to yace Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya iya Qur'ani yana tare da su to wanda bai iya ba fa sai ya ce wallazi yaqra'uhu wanda yake karanta shi wa yata'ta'u fihi yana faɗi tashi hada baki da kyar a'udhu a'udhu bi babillahi misali hada ba hada bakin kenan ba kiki kaka ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce falahu ajran wannan shi Allah ya ce a ga mai ladan sa biyu ne Allah zai bashi ladan wahala bai asara ba sannan kuma haruffan da ya karanta su ma za a bashi ladan su to da haka babu kasuwancin da babu asara a ciki sai karatun Qur'ani Allah da kanshi ma ya faɗa innal ladina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur daga cikin kasuwancin da Allah ce ba a faɗi akwai karatun Kur'ani a ciki shi yasa in kina yin shi duk bakin ciki bakin ciki da damuwa wallahi ba zai samu wuri a zuciyarki ba ba wai ba zai rinka shiga ba zai shiga dan ke dan adam ne ba mala'ika ba za iya bakanta miki zake shiga damuwa amma wai a ce tutur kina cikin damuwa a ba Kur'ani kike karantawa ba amma in dai zaki karanta Kur'ani Allah ba zai taba dawwamar da bakin ciki a cikin zuciyarki ba ina fata an fahimci wannan sau da aka dai ga fili ga fili ga doki ko Allah ya ba mu iko fa koya mai amsa kiran sallah mun san da ake amsa kiran sallah ko za a faɗi diyin da mai kiran sallah ke faɗi sai dai a hayya alal sala sai a ce me masha Allah hayya alal fala kuma a ce me masha Allah in aka gama kiran sallah sai ayi salatul ibrahimiyya ku yi ma'anar sallallahu salati amma salatin nan ya zanto akwai sunan annabi Ibrahim a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم جوا addu'an da akwai suna annabi Ibrahim a ciki suna nan kusan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kashi a sifatu sala kusan guda bakwai duk wanda kika iya sai ki in kin iya wani yanzu an jima ki juya wani alhamdulillah in guda ɗaya kika iya sai ki to in kika gama wannan sai me Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wallahi ku koya ma 'ya'yanku wannan saboda abu ne mai sauƙi ki ga Allah ya cece ki kuma ya ba ƴaƴanki ceton wasu maran alkiyama sanadiyan wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai ji kiran sallah ya amsa ma mai kiran sallah in ya gama kuma yi wannan addu'an yace face sai ceto na ran alkiyama ya shafi wannan mutum muna haduwa kiyama zai ganshi a tawagata ya fito da shi za mu aljanna an fahimta ko yawwa ya ce to ya amsa mai kiran sallah ma ya ƙulu abinda yake faɗi sun masalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya ma'anin sallallahu addu'a ya ma'anin sallallahu salati wa du'a'ul wasila kuma ya roƙi ma'anin sallallahu alwasila ko da Allah ya ce a sa'a ne ba a saka rabbuka maqaman mahmuda wannan maqaman mahmud din ita ce ki Allah sallallahu alaihi ce ku taya ni roƙonta bayan duk kun ji kiran sallah ni kuma ne muku alkawarin duk wanda ke taya ni roƙo Allah wannan to ceto na za ta cin masaran alkiyama to ga addu'an nan ma mala ya kawo Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakkiya ta sallah was salatul qa'ima da wannan sallah tsayayya wanda za a yi yanzu ati muhammadin alwasilata wal fadila ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasila da alfadila daraja da matsayi wa ba'athu kuma ya Allah idan kiyama ta tashi ka tashi annan sulasulan makaman a wani matsayi mahmudan abun godiya allazi wa'attahu wanda kai masa alkawari kun san suna karisha da innaka la bai halasta ba bai inganta ba sau ku dena ai ba da shi aka haife ku ba shi yasa ai amfanin zuwa makarantar kenan eh ku dena rengas oh da alaman duk kun shige kuma to ku fito am ayam to ba innaka la tukhliful mi'at eh bai inganta ba ƙari ne a cikin hadisin wannan ne gashi na rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito kun gane ko mafi ingancin littafi a doron ƙasa bayan alkur'ani shine sayul bukhari mafi ingancin littafi a duk doron ƙasa an ka ɗauki alkur'ani to sayul bukhari ne don bayan da aka tara ingantattun can tagaryen hadisa nan su sallam wanda suka fes kamar sayul bukhari Allah ji kan imamul bukhari da rahama da aka dai ba innaka la tukhliful mi'ad afallahu amma salaf Allah ya karba muku din na baya da kuka yi abu na biyar yan uwa musulmi an naj'ala li kulli farjin firashan mustaqillan idza amkana to ga wani aikin sai dai wannan da uya talauci ya bar wasu da yawa su an naj'ala li kulli fardin musanya mu kowane ɗaya daga cikin ƴaƴan mu firashan shimfidan sa mustaqillan nashi shi kadai sai malam kamar ya san da ƴan Najeriya ce idza amkana in haka yayu a karamin kalla na kai da kafa ake kwanciya ko da muke hadda da aka muke kwana a lokaci kanka na ta can wani masa kafa ya toshe ma hanci ko wani ya kwana da yunwa ma yawa barkin an bashi cinyar kaza kila diddigen kafan ka ne ta ne baki sai dai gan tsara ma shi zo musamman gauro ne kaga an shiga uku to amma inda sarari haka shine dacewa in gane ko ne dacewa sai a raba mu kowanne shimfidan sa daban wa illa to in har ko shimfida katifu ko gadajen su bai zanto daban ba falihafan mustaqilla to mayafin su ya zanto kada ya surfa a mayafi daya wannan kuma haka yake wal afdal abin da yafi dacewa tahsisu ghurfatan lil banat a ware ma mata ɗakin su daban magurfatan lilbanin su ma ya maza a ware musu nasu ɗakin wannan kam a iya ƙoƙari Allah ya buɗa ma mazajen da ba su da dama su yi ma iyalansu saboda matsalar na rashi ne da maza ne kuma dai da na caccake su a nan wani ba rashin ba ne wallahi yana da shi amma bai kyautata ma iyalan shi ban ga amfanin arzikin da iyalanka ba su ci ba ban san me ni ban san me arziki ba in ƴaƴanka da iyalanka ba za su ci arzikinka ban san me arziki ba kuma a duniya to me amfanin abu wannan da kake yi su ƴaƴa da kan muce amma dai ƴaƴa da mata kamar al'auran mutum ne in ya suturta su kansu ya suturta in ya walakanta su kanshi ya walakanta an gane ko to Allah shiryar da mu da ku duka kowa da irin nashi kuma za abin da zan caccake ku ai muje wa zalika yin haka kuwa hifzan li akhlaqihim kariya ne ga ɗabi'unsu wa sihhatihim da lafiyarsu ma gaba ɗaya na shida ta'widul ta'awiduhu a saba ma yaro Allah yarmiyal ausakh kar ya rinka jifa da datti fitari akan hanya ko yanzu mace ne ma sai ga tana shan fiyota akan titi mace na shan fiyota akan titi ta gama ta je homo wani leda muna tsaye kawai ta sha fiyota kawai ta jefa ma wani bata ma sani ba sai da ta jefo fas akan wani bawan Allah kuma mace ba namiji ba da ma inna kila da alaman matsuwa ne ta a hankalinta kwance na san ta yi ba to a koya ma yaro kar ya saba da wannan mummunan ɗabi'a ne wa an yarfa'a ma yu'zi anhu maimakon shi ya jifa da dattin mala yace akwai da shi an yarfa'a ya rinka dauke ma yu'zi anhu abinda ake cutuwa da shi kin ga kwalba hanya kice dauke wancan kwalban je ka yadda shi kakka bari wani ya taka abu na bakwai a tahziru min rifaqa isu to ga wata gaba mai muhimmanci a tahzir ki gargadi danki ki tsoratar da shi min rifaqa isu game da abokai munana mayagun abokai wa muraqabatihim min alwuqufi fi shawari da kuma bibiyan su lura da su akan tsayuwa a hanyoyi in mutum na yawan tsayuwa a hanya zai koyi abubuwa da yawa marasa kyawu an fahimta ko haramun zai tarin ma mutum da yawa shi yasa ko sana'a mutum ke da shi wanda take da alaka da tsayuwa a hanya to sai yayi da gaske sai yayi da gaske kwarai da gaske saboda zai wahala ko da shi nagari ne bai auka mutuncin wani ba kun gane ko kallon haram ko cutar da wani ko kuma ya ta bala'in burace-buracen duniya ana gari ba kuɗi amma kana ta ganin mota kaza ta wuce wane na da kaza wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza eh kai fara kallon matan jama'a wanda yaushe ta dawo gida ba an ce ta yi aure ba to ya aka yi bayan kwa ko ta yi tsiyan nata ne to ina ruwanka ya da ka da ita an fahimci maganar ko kowa nan da alama ya fada fata da yana hawa mota zan ga ya koma mashin ina ruwanka me ya da ka da shi wani wanda ba nan yake ba galibi shi bai ma san ana yi ba kun fahimci magana eh to sai an yi sai an yi a hankali Allah ya tsare mana imaninmu na takwas at-taslimu ala al-auladi fil bait wa shari' wa saff bi lafz at-taslim yi ma yara sallama at-taslim yin sallama ala al-aulad akan yara in an gansa yi musu sallama fil bait koda ko a gida ne wa shari'i da hanya annan sulasun yana gaisawa da ƙananan yara wasaffi ko ya musu sallama ko da a sahu ne na sallah za ka wuce su in ba sallan ake yi ba sallaman nan kuma ya kasance bi labzi da lafazin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu aminci Allah ya tabbata a gare ku da albarkarsa ko sai dai naka yi mutum sallama an fi so ka yi kaɗan shi ya amsa da yawa in ka ce wa barakatu nan dole shi ma ka kura komai sai ce ma wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu to an fi so mai amsawa nashi tafi na mai farawa yawa ko ka ce assalamu alaikum shi ya ce a'a ka ce kawai assalamu alaikum shi ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kun ga ya ƙara kalmar rahmatullah suratul nisa kusa haka Allah ya nuna wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ce ku amsa da mafi kyawun abin da aka yi muku sallama da shi ya fara ku ba da fiye da yadda aka ba ku in ta ƙure auru duha to kuma da daidai yadda aka yi muku to sai malamai suka ce ke yadda in za a amsa miki za a iya ƙara wani abu karki kure duka ina fata an gane yawa sannan wasu kuma suna ƙala kalman wa magfiratuhu ko to shi ma bai inganta ba kalman wa magfiratuhu bai inganta ba me na'am to to ta'ala dai ban taɓa karanta wani abakai ba amma dai wannan lokacin malam ya kawo ita ce asaqul qaul ita ce mafi ingancin magana amma ƙara wa magfiratuhu wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin sahabbansa ina fata mun fahimta to na tara da zamu tsaya da shi akan wannan okay ashe goma ne shine tawsiyatul walad ayi ma yaro wasiya bil ihsan akan kyautatawa ilal jiran zuwa ga makwabta wa adami ida'ihim da kuma rashin cutar da su ki koya ma yaron ki kyautata mu makwabta hmm? ko abinci kika kira zai kwana da yawa kin tsammanin zaki baki sai ba su zo ba kuma kin san da abincin baki galibi yakan bambanta da na yau da gobe ko kan ki ce a buɗe firij ɗin nan a juye shi a babban kula a nutsar da shi a dauka ki nutsar da shi a aljanna me me kana eh mu je ko da ke zaki kai ki zo ka raka ni dan rike wannan mu je mu kai masu wannan zana sun za su ji dadin shi kuma kila ma ba ba su da shi bane sai dai wannan akwai abincin da an yi shi kai ka san ko ba kai mutun tayi ba zai marmarin shi ko kaman me okay na dauka kaza za ku fara da ita shi sa na fara dariya irin dan wake ko irin waina dambu haka ne haka ne amma shi ne ƙiri-ƙiri ba za ku ce fate ba kuna kalluna daga zariya Allah shirye ku anin Allah dar aljanna sai na shafat to malam yace a koya ma yaro kyautata ma makwabta wa adami izaihim da kuma rashin cutar da su cutar da makwabci musiba ne annan sulasulan ya rantsuwa so uku ya ce bai da cikakken imani sabai suka tsorata suka ce wane ne ya ce duk mutumin da makwabcin shi bai nasu akan cewa wane ba zai iya cutar da shi ba duk mutumin da makwabcinsa ke tsoron zai iya cutar da shi annan sulasulan ce imaninsa ba cikakke ba ne imaninsa ragagge ne a wata riwaya yake cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana sauka yana masa wahayi yana mishi magana game da haƙƙin ‘yan uwanta makwabtaka har sai da ya tsammanin za a ce idan makwabci ya rasu makwabci ya ci gadansa sai da ya tsammana za a ce da shi to akwai gado tsakanin makwabci da makwabci to kar a cutar da su wannan rashin cutarwan fa ko da kuwa ko da kuwa ba musulmai bane kun gane ko ko ba musulmi bane ba a cutar da shi abu na goma ta'awidul walad a saba ma yaro sannan a hankali da ikramu daif mutunta bako da girmama shi wahtiramuhu da ganin matsayinsa wa taqdimad diyafa lahu wa taqdimad diyafati lahu da kuma gabatar masa da kayan abinci na bako ka koya ma yara yake ce mai rowa ruwa wani yaro a garin su kakanmu an aka yi baki sai ce mamaki ɓoye tukunyanki wallakacin yana makaranta yara suna jin tsokanan shi ɗan ƙaramin yaro ne sai ce an yi baki a gidanku sai ce la'ilaha illallah la sai fita daga aji mama an yi baki za ki ba su abincin ta ce sai na shiga uku wallahi ɗan yaro ne sai aka yi ce raji sa da yana girma abin na raguwa shi kamar ɗabi'arsa ne kawai kar a yi baki in yaro ya zo sai ta za makanta ce to kai ma tafi gidanku sai sai ba ka ci a gidanmu bai ce to ainihin gidanmu ba za ka ci ba waruci dangin hauka Allah ya shirya to yana ganin wannan sai mu tsaya nan mu ɗan yi fikiu ko kaɗan ne na ga mun daɗe ba mi ba ga tariqus salihin ila rabbil alamin malam usman ya kawo ko ai muku bayani wanda suke so sai su tuntube na yayi bayani anan baku nan kama ya ce akwai wasu a wurin shi ko malama hawa mai malam usman ya ce zai waya kawo su to yanzu fikiwun nan shi a ina aka tsaya ɗazu na gani yanzu na manta ashirin da shida tarku shaib ko? to wannan karace yana da muhimmanci kan kwarai da gaske muna cikin sunan fitra ko? sunnoni ma'ana waɗannan abubuwan da muke karantawa annabawan Allah ma sun yi su an gane? abubuwa waɗanda annabawan Allah sun yi mun kawo guda goma za mu tashi na sha ɗaya malice daga cikin abubuwan da suke cikin fitara an gani shafi na 26 a irin masu irin bugun hannuna na kuma na ga yafi nawa kyau inda yake nawa ya daɗe muje to daga cikin abubuwan da annabawan Allah suka aikata kuma yana cikin ɗabi'an ɗan adam da ba a so ki saba musu shine tarku shaib barin furfura farin gashi da ke fito ma mutum an gane ko barin shi ba tare da tsige shi ba ko kaza da sauransu a bar shi in furfura ya zo a kyale shi lokacin shi ne an gane lokacinsa ne kuma wa'azi ne an fahimta ko yawwa masu sa gashi nan ku ji karatun tukuna kan ku tambaya za ku amfana ai mala ya ce yusannu tarku shai wa ya karahu natfuhu yusannu ana sunnan sunna ne tarku shai barin furfura wa yukra kuma makaruhi ne ana karhanta shari'a musulunci ta kyamace natfuhu mutum ya tsige furfuran ta fito mishi bata ma fito da yawan bane zaka tsige an gane ko dalilu hujja ku akan cewa sunna ce barin furfura kuma makaruhi ne cire shi malice an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma kun ga wurin an karbo daga abdullahi dan amru Allah ya kare da garin shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata garin shi yace la tantifu ash-shayb kada ku tsige furfura injini ni annabi na gaya muku kar ku kuskura furfura ya ta fito ku tsige ta ma min muslimin Allahu akbar kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa da abu face wani abun rahama ne Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dai ka zama rahama ga duniya gaba ɗayanta to da yace mu barin wai me yasa dama ko ba mu san dalili ba dole za mu bi dan mun san bai taba zuwa da wani abu na sharri ba kuma mun san mun bishin Allah da aljanna ce direct za mu shiga to amma saboda ya faranta mana rai sai yake cewa ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya shibu shaibatal fil islam wanda furfura za ta same shi yana musulunci yana musulmi har furfura ta tsoro mishi illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah face wannan furfuran ta zama mai haske a ranar kiyama ashe ma fitullun haska siradi ne furfura kun gane ko ado ne kwalliya ne kama Allah na cewa sannu da aiki zo in saka ma na'am to na shekaru ake nufi amma ko yaran ne a kodin da baiwa ne in dai musulmi ne ya shiga inda annabi sallallahu alaihi bai yi tafsisi ba wannan hadisi ne wanda aka iklakin sa a saki annabi ya fada sallallahu alaihi bai ce manya ko yara ba saboda aka ba mu da daman mu mu togaciya mu ce banda yara eh ya san da yaran da in yaso sai ce banda yara kin fahimci magana so da haka dai duk wanda a musulunci yake har furfura ta tsoro mai yana musulunci kun ga yayin sujada da yawa ko an yi da shi to kaza da sauransu to annan sallallahu alaihi ce face wannan furfurar ranar alkiyama sai ta zanto mai haske ne a filin alkiyama Allah mun gode maka wa akhraja muslim fi sahihi imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin gantaccen littafin sa an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya kare da a gare shi kala Anas yake cewa Musa ba nan sallallahu alaihi wasallam kunna nakrahu mun kasance muna kyamatan an yan an yantifar rajulu ash-sha'ratu mutum ya tsige furfura da ta fito masa albaida gashin da ya fito masa albaida fari min ra'sihi a kansa wa lihiyatihi da gemunsa sabai ba sa yi yace muna kyamatan wannan to yanzu kun ji wannan haramcin ko to shine malam zai karin bayanin da kuke so ku tambaya akai yace wa yustahabbu ana so mustahabi ne ko sunna ce taghyiru shay a canza ma furfura kala bil hanna'i da lalle kin ji tambayan ki to wal humrati da jan kala was safarati da yalo wa nahwihima da makamantansu na'am gashi ta a gaba zai kawo zai zo maganan bakin a cuci maza kenan sun tambayi baki duk kalolin da aka faɗa bai musu ba mata ba kuna son yalo ba me yasa ba ku yi murna ba na taɓa yin shige wannan karatu a badarawa wani dattijo ya rantse min da girman Allah wani abokinsu ya auri wata mata rana na biyu ya sake ta ya ce kuma wallahi gashinta ne ya ja ya ce shi matsalar ta ki gaya mai gaskiya yadda ta dinga ɓoye wannan farin gashin har ya zo ya fahimta da kanshi to za ta iya ɓoye dalilin da za ta kashe shi shi hujjar shi kenan to ban san me yasa ba mutum ya soka yanda kake mana in zai soka ai shi in ka gana boye boye ba zo zama bane in aka zo zama me zai boyu yau da gobe kuma ka ga mutum gaskiya in ma ba zai yi bane a zauna lafiya yafi da aje ai zaman wahala ko ai zaman rashin nagarta to me yasa malai faɗi wannan magana ce wa dalilu dali hujja akan wannan an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce innal yahuda wan nasara lallai yahudawa da kiristoci la yasbiguna ba su runa gemun su fa khalifuhum dan haka ku ku saba musu ku rinka runa gemun ku to ba dai gama ba mala ce wa ya hanimu asabri bisawadi ga magananku wa ya hanimu kuma ana haramta haramun ne asabri mutum ya rina gemu rina gashi bisawadi da bakin kala a amma kuma zai zai wata magana mai ɗan kama da sausauci a gaba amma da sharaɗi wato kun dai kosa ku ji sausauce ni duk wancan jan bakin da nayi ba shi ku hankalin ku yake ba Allah shirye ku yana haramta a rinna gashi da bakin kala wa dalilu qauluhu ta'ala afwan wa dalilu na dauka ramadan ne har zan fara tafsiri amin dali amin sauran ma ba da kasar wata biyu ko amma za mu tafsiri insha Allah in fara shiri kenan Allah kai mu da rai da lafiya malai ce hujja kan wannan an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir bin abdullahi Allah ya kara yadda a gare shi kala yake cewa utiya bi abi quhafa an zo ma annan sallallahu da abi quhafa shine mahaifin sayyidina abubakar ko yawm fathi makkah a ranar da aka yi fathu makka ra'asuhu a lokacin da aka kawo shi ranar sulasulan kansa kuwa walihiyatuhu da gemunsa kasagama kaman asagama wani wata fulawa ce da take yin geza haka ƴaƴanta fulawan ta fitar suna kama da gemu amma farare kun gane yawwa bayazan saboda tsananin fari dama fure take kuma farin nata kwanciya suke kaman yadda gashi yake kuma suna fitowa ne farare tas haka to sai ci shine suka kamanta suka ce da aka zo da shi gemunsa da gashin kansa kaman wannan fulawa din saboda farinta da ta yi ma'ana ba baki a jiki Allah sarki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi ya ganshi an zo da shi a haka sai ya ce ghayyiru hadha bi shay ku je ku canza wannan launin gashin nashi da wani kala amma fa ku sani wasani busawada ku nisanci baki wurin canza kalan gashin mm mu daije aina kuke son jin zai zo an gane yawwa ya ce ku je ku canza masa kalan gashin nan amma fa wurin canza ku nisanci bakin kala saboda shi kama da yaudara ne kumbance magana an san ba na ba mutum mai jan gashi ko da kila ana iya samu wasu kasashen ba da bane su ma sawa suke ko mala ya ce wala farka fil man'i babu bambanci a wurin wannan hanin min al-khitab na lalli bis sawadi da baki bainar rajuli wal mar'a ga mace ko namiji duk wanda zai rina gashin sa da lalle to ya ba bambanci an dai hana shi da baki wa hukki an ishaq an hakaito daga ishaq annahu rakhasa fil mar'ati to kuji annahu yadda al'amari yake shine rakhasa fil mar'ati an yi sausauci da rangwame ga mace musulma ta tazayyanu bihi li zawjiha wanda za ta yi ado ga mijinta da bakin to ta ce alhamdulillah dama abinda dai kuke son ji kenan to yanzu abin rukon shine dai an yi sausauci ga mace amma da sharaɗi ne tana da aure mijinta za ta yi ma kuma ta sanfa ya sani kila ma da yaddan shi kada kuma zo garin rina gashi a rina wata tsiyas da sabani da rikici da tunani wani ma ya tashi sai ce wallahi sihiri ne musamman miji bai zuwa makaranta sai ki mai bayani ya ce wani salon sabon iskancin ne ko ko dama da wacce ke zuwa an ce kawai kadar an ganta gidan bokaye ko ta fara janki ne duk zai iya yiwuwa abin da ka sai ya saba ma al'adar da kake kai kai bayani kafin ka yi shi in an fahimce ka kayin ba fahimce ka ba ka haƙura Allah kai mu lahiran lafiya a za ki koma yar budurwarki tattagarya ba kuma tsufa to amin to amma shi ma malam fadi wannan bayani ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani saboda ga ne da hadisai can suka faɗa amma ci wannan ijtihadi ne na malamai yayi mana bayani ina fata mun gane yawwa ba za mu iya haramta muku ba saboda malamai sun magana a kai ma dai a kiyaye abu a hankali malai ce haza wannan shine bayanin da zan muku an gane ko wa man taraka al-khitab wanda ya ballalli fala junaha alayhi bai da ma wani laifi wanda yace ma ba zai rinan ba bai da laifi kun fanci magana yawwa yace wanda ma bai rinan ba ba jan ba ba lal ba kaza yace bai ma da laifi ko daya fa an abi juhaifa an karbo daga abi juhaifa kala yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hadhihi minhu bayda yace naga annan sallallahu alaihi wasallam wannan dinsa fari ne yani yana nufin ulqatahu ma'ana gashin habansa ma'ana ya ga annan sallallahu alaihi wasallam lokaci da gashin habansa gemunsa fari tas bai rina shi ba da ko ba abin nan ne da ko da yaushe an gan shi ne arni to mu karisa wancan ko mu tsaya gaskiya mu karisa sai mu shiga adabu qada'ul haja ko ya hakuri sai mu je dan sauri malam yace a sunna ta 12 daga cikin sunnonin abubuwan da annabawa suka rayu a kansa shine ikramu sha'r girmama furfuran ma wanda Allah ya mai furfura ana so a girmama shi to kun gama ashe ba wani tashin hankali to wai duk matsalar fa wai tsoron lahira ake kuma sai an tafi duk rikicin fa anan ta kare mutum bai so a ce ya tsufa ko zai ce kaza to tsufa ko ya ka iya ya ka iya wani abokinmu ya aure shekara goma sha hudu da suka wuce sai gashi wancan sati biyu da suka wuce ya ƙara aure a garin zaria kuma sai gashi ya tsinto hoton da muka yi sandaye wancan auren yanzu kuma ga mu dukkanmu mun haɗu ɗaya a cikinmu ma ƙanwansa zai aura uwa ɗaya uba ɗaya a wancan lokacin ba wanda ya saka zai faru shi ne na ɗauki hoton wancan na ɗauki wannan na ce to ku kalla ta malam kabiru gombe mutuwa ta shafa muku bota in za ku yi shiri ku yi shiri to girmama da mutunta wanda Allah ya masa furfura a musulunci فعن أبي هريرة أنكر أولغ أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله إرادة أمين الله ثبت أغريش يتشي دان الله كجا حديثنا من كان له شعر دو وند الله يسايكي دا فرفرة فليكرمه تو يمتن تونن فرفرة دا الله يمس أنغاني كو فائدتان وسو فائدوجي قدا بيو malaicin khidabul yadaini war rijlaini bil hanna'i mustahabbun lil mutazawwijati minan nisa yin lalle a hannaye biyu da kafafuwa biyu ta hanyar sanya lalle mai kala duk yanda aka so wannan abun so ne ga wanda za ta yi aure a cikin mata ashe sa lallen ku ya samu asali to da maza ne sai mu ce ku rinka bada kudin sa lalle ko ana bada in za sa lalle na'am ko kuna amsa Allah mai iko matsalan ne kun san dan gata ne ni galibi digi mun ake yin nan aure ta wasa ana yi ba da yawan wahalhalun da maza ke sha aure gaskiya ni ban sha su ba Allah na gode maka kuma Allah kakka samu wahala wa huwa haramun alar rijal sannan kuma haramun ne ga maza su sa lalle a hannunsu ko a kafansu an gane ko ana son shiga mace musamman na a kuna da littafin zadul mar'a ko mai sunan littafin nan da ne dauran shi zadul muslima ko mai sunan shi akwai littafi da na yi shi a darasi goma sha ɗaya mata nema a unguwar dosa zadul muslima ku nemi littafin nan ku nemi karatun ku nemi karatun kuna da shi karatun kina da shi ko daga na ɗaya hannun sha ɗaya to ki tura ku ku same ajiya ta tura muku gaskiya ku to ku samu littafin ku ji eh ku bi ku samu littafin ku bi wannan audion gaskiya zai amfane ku zai amfane ku yana daga cikin karatutukan da nake sha'awan jin su a cikin karatukan da nayi ina zaune dan ina so ni da kaina in ji karatun na inda dama maimaita kai ciwon ido tabi da to ai yana nan karatun complete subhanallahi ai ai a maimaita kuwa eh to tabi da mun dai alƙawari yanzu ba amma dai zamu gani insha Allah mala yace haramun ne ga maza illa li hajati at-tadawi wa nahwuhu yana dai halasta ne ga namiji kadai idan akwai bukatan magani kamar dan kankare ko ba an ce lalle na abin nan dinsa ba to kun ga wanda ke fama da wannan shine yana yawwa to shine malaci sai da akwai bukata ta magani ko makamantansu to namiji ma ya iya sawa amma wai dan ado haramun yakrau halqu ba'dir ra's ku ji wannan da kyau saboda ƴaƴanku shari'ar musulunci ta kyamaci mutum ya aske wani bangare na gashin kansa watar ku ba'dahu da kuma barin wani sashen mutum kawai ya askin ya shira wani gefe kamar da yan kwallo suke yi da yan rawa ya bar wani abin nan wayusammi ana kiran irin wayusamma ana kiran irin wannan aski da cire kai din da cire gashin kai din alqaza'u wa qad naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakika manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi hani akan irin wannan fa an ibn umar domin an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi kala yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil qaza'i annan sallallahu alaihi wa sallam yayi hani ga irin wannan askin cinko din a bar gashi a can a aske can to manzo Allah ya hana a wani wurin masu inuwa yayi alright yasa kika ga danki da shi maka mai duka ko magana ba shi kuɗi ya je cire shi matsala ne to ku ji ku ji abinda mala ya ce qala sai ya ce sai aka tambaye shi aka ce wa mal kaza'u menene al kaza'u din nan qala sai ya ce an yahluqa min ra'si sabiyi makanun in aka so a lokacin su aka haifa musu jariri sai su aske wani wuri daga gashin kansa wa yatruku makanun sai a bar wani wurin kamar da yan uwan mu fulani suke yi sai a aske duka sai a bar na can karshen nan kun banci magana dama fulani mun yi kama da larabawa to amma kuma a wannan kuskure ne sai mu gyara mun kwanciki ko an daina yi Allah ya sa to wannan shine insha Allah ta'ala na malam Usman kana da yawwa kafin nan ga ticket din Mu'az bin Jabal na marayu wannan ticket din mun tsara shi akan kawai banda wancan tallafin mu na Ramadan mun yi shi akan ɗaya daga cikin hanyoyin samun ‘yan gudunmuwan kuɗin da za a rinka ɗaukar nauyin musamman rashin lafiya ana yawan rashin lafiya tsakanin nan akwai na ga mutum uku hudu za ka yi su asibiti an fahimci maganan ko so yana hannun su malama hawa da da momi duk wanda ya abin nan wannan tiket ɗin adashi ne amma fa a lahira ake kwasa naira ɗari ɗari ne don da ke so sai a cire mai guda ɗaya sai a bashi wata biyu baya da suka wuce da wannan tiket din mun tara naira dubu saba'in da tara da shi kuma ya taimaka sosai wurin ayyukan da'awa da aka yi sau da aka ina kira gare ku da cewa ku rinka yankan shi a matsayin naku gudunmuwan ba ku san menene za ku yi Allah ya amsa muku ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah